السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan majalisi namu mai albarka da muke karanta muke yin nazari a cikin waɗannan littafai yau sha uku ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu talatin da bakwai kuma ashirin da biyar ga watan sha daya miladiya dubu biyu da goma sha biyar za mu fara da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cin sahabi na arba'in da shida wato julaibi radiyallahu ta'ala anhu ana mana bayani akan nema masa aure da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mun ji labarin abin da ya gudana a gidan tsakanin mahaifiya da kuma mahaifin ita yarinyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ma julaibi radiyallahu ta'ala anhu to shine sai yake cewa mai riwaya yake ce mana فلما قام أبوها ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da babanta ya miƙe domin ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan abin da mamarta ta ce la uzawi julabib julaibiban ko haka ta ce har ma sai da ta yi rantsuwa ta ce la la'amrullahi ko la'amrullahi ko la'amrullahi da ana cewa la uzawi julaibiban ba zan auren ma da julai bibu diyata ba ba yi da komai talaka kuma gashi ba yi da kyau la mala lahu wa la jamala ba yi da dukiya sannan ba yi da kyau da ma yana da dukiya to ko bai da kyau za a iya haƙuri da shi amma ba ɗaya duka biyun ba su qalat al fatatu min khidriha sai wannan yarinyar sai ta ce daga ɗakinta li abwaiha ta ce ma babannin iyayenta guda biyu wato babarta da babanta man khatabani ilaikuma wane ne ya nemi aure na a wajen ku qala shi da baban da babar suka ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ma'aikin Allah ne shine yake neman aurenki a wajen mu qalat sai ta ce afatarudduna ala rasulillahi amrahu yanzu za ku mayar ma da annabi sallallahu alaihi wasallam al'amarinsa annabi sama umarni ya bada fa ai manzo Allah ta so ya ce a bashi auren wata to umarni ne Allah subhanahu ta'ala ya bashi dama wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin to sai ta gina wannan akan wannan afatarudduna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amrahu yanzu za ku mayar ma da annabi sallallahu alaihi wasallam al'amarinsa ko umarninsa annabi ya bada umarni neman aure na ai umarni ne idfa'uni ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lan yudayyi'ani ce ku bada ni wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ba zai walakanta ni ba ba zai tozarta ni ba ko da ba shi zai auren ba ba a gidan shi zan zauna ba to ba zai kai ni gidan walakanci ba ba zai kai ni gidan kaskanci ba ba zai kai ni gidan da za a dawo ku kuna jin damuwa cewa me yasa kuka aurar da ni a wannan gida ba fa zahaba abuha ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sha'nuka biha shi babanta yazo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace to ga ta nan da kai da ita sha'nuka biha mun mun fawwala al'amarin ta gare ka wato duk yadda kaga yafi dacewa kayi ga ka ga fa zawwajaha julaybiban sai manzo su mai dora ma julaibi aure da ita to kun ji la mala wala jamala ba kuɗi ba ba yi da kuɗi ba yi da kyau amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli kimarsa kenan ana kimanta mutane ne ba gwargwadon abin da suke da shi na dukiya ko na kyau ba duk wanda za ka yi mu'amala da shi to kai mu'amala da shi a matsayin sana me yake ɗauke da shi na ingantacciyar aƙida aƙida ingantacciya tsakaninsa da Allah kyawawan ɗabi'unsa waɗannan su ne kayan saidawa da su ake siyan mutum su ne ƙiyam na mutum da su ɗan adam yake zama mai tsada yake samun daraja amma idan ba waɗannan ba aƙida ba ɗabi'a to ɗan adam duk abin da ya mallaka ya zama na banza dukiyarsa ta zama ta banza قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لثابت من رواية يتشي يتنبي ثابت يتشي أتدري ما دعا لهذه النبي صلى الله عليه وسلم شن كاسم أدو أدى أن نفسه سمي متى دي أورا متى لبيب جليبيب كاسم أدو أدى متى قال سيتي وما دعا لهذه النبي صلى الله عليه وسلم وتأدوا النبي متى قال سيتي اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا أنا سمي متى وانا الدعاء يتي اللهم صب عليها الخير صبا يا الله قرارو متى الخير قرارو قرارو فا الله كزبو متى الخير زبوه ولا تجعل عيشها كدا كدا يا الله كك سنيا وهلا رايوت زما وهلا وهلا كك سنيا akwai wahala a cikin rayuwarta duk alkhairi da ake yi ake sama ya Allah madaukakin sarki ka zubo mata ka kwararo mata alkhairai ba ita ba waɗanda suke tare da ita suke da alaka da ita su ma Allah madaukakin sarki alkhairin kai kai gare su shine subbadin wala ta ja'al aisha kaddan kadda sannan kada ka sanya rayuwarta ta zama ta wahala kaddu wahala qala sabitun sabit mai riwaya yace na asali tazawwajaha iyahu sai annabi sama ya aura mata shi fa bainama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maghzal lahu sai aka je yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ɗaya daga cikin yaƙoƙansa qala sai yace hal tafqiduna min ahadin shin a cikin mutanenku akwai wanda kuka rasa waye ba ku gani ba a cikin gawawwaki a cikin mutanen da aka zo da su jihadi waye ba a gani ba annabi sama ya wannan tambayar saboda kila julaibi radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda abu al-abbas al-qurtubi mai sharhin muslim al-mufhim lima ashkala min talkhis alfaz muslim yake cewa domin annabi sama yana wannan tambayar ne da biyu domin kowa baya tunanin yi bincike a game da julaibi saboda wannan matsayin da yake da shi na mala wala jamala to shine manzo sama ya musu wannan tambayar da biyu hal tafqiduna min ahadin shin a cikin sojoji akwai wanda ba ku gani ba قالوا شي suka ce nafqidu fulanan wa nafqidu fulanan suka yi ta lissafawa suna lissafa manya manyan sojoji sanannu ai ba mu ga wani ba mu ga wani ba muna jin yara su ba mu ga wani ba duk suka lissafa waɗanda suka lissafa amma ba su faɗi julaibi ba ثم قال هل تفقدون من أحد النبي صلى الله sake tambaya yace a'a wai shin kun rasa wani قالوا نفقد fulanan wa fulanan eh ba mu ga wani ba ba mu ga wani ba sai a ƙara zuwa a lissafi a bincika sojoji sai ce ba a ga wani ba ba a ga wani ba shahararru sun maƙala hal tafqiduna min ahad annabi ya sake tambaya ta uku wai shin ba ku rasa wani ba qalu la shi ce ba mu rasa kowa ba yanzu duk sojojin mu mun gansu قال ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه في القتلى ماذا سمعتني ni ban ga جليبيب ba. julaibib da ba ku faɗe shi ba kuna ganin bai da wata daraja bai da kima ku a tunaninku to ni nawa ne shi so da ka ina na rasa shi ban gan shi ba fatlubuhu fil qatla ku je ku neme shi a cikin waɗanda aka kashe a je a duba gawawwaki a ci gaba da duba gawawwaki فنظروا فوجدوه إلى جنب شبعة قد قتلهم ثم قتلوه شيء أكشى مجليبيب أجيب متعني بقي يا كشيسو يا كشيسو sun kashe ya kashe su sannan su kuma suka aka kashe shi sun maqataluhu aka kashe shi kaga ba su suka kashe shi ba qad qatalahum thumma qataluhu a cikin da yan uwansu ne suka kashe shi kaga kaga qatalahum ثم قتلوه قتلهم أولا ثم يقتلونه وهم قتلى كاغني أنا نفن جنس يوم وانز سكا zo suka kashe shi mutum bakwai ya kashe a wannan yakin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مني وأنا منه wannan nawa ne shi shi nima nashi shi nawa ne nima nashi wace daraja kuma kake nema manzali su sun yace haza minni wa ana minhu wannan nawa ne nima nashi daga gare ni yake nima daga gare shi nake wato wato wato wato wato za mu tafi makoman mu daya in manzon sun yace haza minni wa ana minhu yana nufin makoman su daya makoman manzo Allah ta salama kuwa kowa ya santa aljanna ce ati babal jannati fa astaftihu fa yuqalu man فأقول محمد فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك هكا الإمام البخاري يكاو الإمام من زال تسنى يتشزن ذو قوفة الجنة شيء من ما أبودي شيء أبود قوفة تاع الجنة أستفتح إن شيء أبودي أي أطلب فتحها إن شيء أبود قوفة الجنة فيقال من أنت قيواي فأقول محمد sai in faɗi sunana manzo sun ne ce sai faɗi sunan sai ce sunansa Muhammad sai khazinul jannati sai ce bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak dama kai aka ce ka in bude ma kowa kofa kafin kai kai ne farko shi yasa daga cikin abubuwan da annabi sama ya faɗa nasa ya ce wa ana awwalu man yadkhulul jannata ni ne farkon wanda zan fara shiga aljanna sannan kuma al'ummarsa ita za ta fara shiga aljanna a cikin al'ummatai to yace yace a qatala sab'atan thumma qataluhu ya kashe mutum bakwai sannan aka kashe shi hadha minni wa ana minhu wannan nawa ne shi ni ma nashi ne a qatala sab'atan thumma qataluhu hadha minni wa ana minhu kaga thalatha marrati har su uku manzo Allah sama ya faɗa to ire-iren waɗannan bayin Allah su ne kuma za a zo a ce ai bai wuta za su wani wanda yake ya zo daga baya cike yake da sharrura da lalatacciya aƙida shi ya zo ya ce wannan bai wuta za su an ka kawo mishi diyin wannan hadisin sai ya ce sun mata bayyana lahu annahum khanu nabiyahu wa zalamu ahla baitihi ai daga baya ta bayyana ga Allah Allah ya gane sun cuci annabi kuma bayan sun cuci annabi sun zalunci yan gidansa to da ka wuce za su shiga sai ka maka haka shi ne dai daga cin malamai ke cewa ya ce shi ai ya ce ka ɗauka ma duka abinda yan shi'a suke faɗi sahabbai sun yi ya ce shi zai tsaya ne akan yaban da ƙur'ani ya musu ƙur'ani ya ce radiyallahu anhu marazu anhu ya ce to idan na tafi gaban Allah Allah ya tambaye ni ya ce me yasa ka faɗi sahabban annabi ka yabe su ce Allah a Qur'ani na gani Allah a Qur'ani na gani ce baka san cewa sun yi abu kaza sun yi abu kaza sai wallahi Allah ban sani ba ni dai ka faɗa a cikin Qur'ani shi na fara gani kuma daga baya ban ban ƙara ganin wani abu ba ya Allah yace ta ina ganin zan tsira in ne haka ma kawai to kaga shine wannan to manzon sama ya faɗi wannan fawa ba a hu rasulullah sama ala sa'idaihi sai manzon sama ya ɗora shi akan sandalman hannunsa sa'id shine gabaki dai zira'in mutum eh gabaki dai shine ake ce masa sa'id so tari dai an fi ce ma nan nan wajen in ka hada duka shine zira'i nan kuma ar-rusu ko al-kuwa to manzon sama ya ɗauke shi haka da hannayensa ثم هفروا له sannan sai aka haƙa masa kabarinsa ma lahu sarirun illa sa'idai rasulillah sallam bayi da makara sarir sarir makara amma asalin sarir gado to to to amma sukan yi amfani da shi a matsayin makara amma asalin sarir gado shine jam'in sa suhur ala suhurin mutaqabili muttaki'ina ala surin mawduna kaga sugur shine jam'u sariri sarir gado to ita ita ita makara akan ce mata sarir amma an fi ce mata annashu eh annashu ko su ce mata al'alatul hadba al'alatul hadba'u ما له سرير إلا سائدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسا دلمان هنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعه في قبره ها النبي صلى الله عليه وسلم يساشي أتشين قبرين سا حكا يكا كمان أن جاريري من ذال سسوم يتلو تيشي بهنن سيدي يساشي أكبرين سا هاجا درجة سا الدنيا درجة سا باين يارس mutumin da annabi sama zai ɗauke shi da kanshi ya sa shi a cikin kabari ba ma makara annabi da kanshi ya ɗauke shi to wace daraja kuma yake nema qala sabitun fama fil ansari ayummun ansaqa minha fama fil ansari ayummun ansaqa minha sabit mai riwaya ya ce wallahi sai da aka wayi gari wannan yarinyar da aka aurar da ita ga julaibi babu a cikin matan ansar matan madina wanda ya kai ta kuɗi ansak yi ta kuɗi dukiya mai yawa ba wanda ya kai ta to kai addu'a fa Allahumma subba alaiha alkhaira sabban wala taj'al 'aishaha kaddan kaddan to wace ruwaya wace addu'a kuma kake nema ta duniya da ta lahira subba alaiha alkhaira sannan alkhairin kuma alkhairi ne da'imi mustamirri ba wai alkhairi bane kawai na duniya kawai a ci a wuce shi ke nan kun ga wannan mun gane to an ce ga lokaci yayi saboda haka wannan shine dai abin da ya kamata mu fahimta a ciki mun zo insha Allah ta'ala sai mu karasa sai kuma mu shiga sahabi na 47 wanda shine sahabi na ƙarshe gabaki dai a mutuwa haka malaman hadisi suka tabbatar at-tufayl Allah shi taimake mu